إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littafin alwashis fi fiqhi sunna wal kitabil aziz kamin ramadan muna cikin ainihin kitabul hajj littafin da ke bayani akan hukumce-hukumce aikin hajj ginin za mu ci gaba akan inda muka tsaya bayan an yi bayani akan aikin hajji da kuma kaifiyansa malam sai ya shiga rarrabewa yaya ne al'amurka ko gaba-gaba na cikin abin da shahi aikin hajji an yi magana a kan ainihin giwa da lokacin ainihin giwa sai shuruɗu tawaf sai tawafi an ibni abbas na radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tawafu حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ابن عباس الله يرد سوبي غبادا yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito da gare shi yana cewa shi dawafi haulal baiti ai dawafi gewaye ɗakin Allah mislu sala kamar kwatankwacin sallah ne illa annakum tatakallamuna fi sai dai kawai kuna magana kuna zance a cikinsa ai sallah an hana bayan Allah yayin da suke sallah su rika zance na duniya can harko babu laifi har yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa umu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah subhanahu ta'ala cikin sallan ku cikin nutsuwa ba tare da zance na duniya ba sai aka kame da dukkan zance to amma dawafi shi ma kamar sallah ne to shi kuma ana iya magana a ciki kana iya ma na kusan ka magana kana iya wa'ansu maganganoni daban ba ainihin zikirori ba kenan dawafi kamar sallah ne sai dai kawai shi ana yin magana a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan kuna cikin dawafi kuma kuna magana ba kowace irin magana ba za ku yi faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair wanda ma zai magana to yi magana ta alkhairi kar da an ce ana magana kana cikin dawafi kuma kuna tsogumin wani kuna cikin dawafi kuma kuna tattauna matsaloli na siyasa na abin da ya shayi siyasan garinku ko na abu a ku tattauna matsaloli wanda suke masu alkhairi matsalolin da adda kai ci gaba cikin rayuwanku ko ci gaba cikin addini ko kuma fatawa ko ƙarin ilimi ko na abu makamancin haka kuma haka ake so mutum ba ma cikin ɗawafi ba a cikin dukkan rayuwarsa ya zamanto in magana zai yi ya hudu alkhairi idan ba alkhairi ba zai hadi to yayi shiru shine yayi alkhairi a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance laysa bisakhabin ila aswaq ya kasance shi laisa bi ta'anin wala la'anin wala fahishin wala bazi bai kasance ba mai kururuwa mai surutu a cikin fada ana bai kururuwa a cikin kasuwa kamar da masu tsalla suke ta yi bai kasance ba mai alfasha mai kalmomi wanda suke na banza annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai wadi alkhairi ne hatta da tattaunawar shi da zancen shi da zai yi da nishadin da za su yi da abokanansa to yakan wada alkhairi kuma akan haka ne ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu wa qulu lin-nasi husna ku gaya ma mutane abin da ke kyakkyawa ne to a dawafi nan idan za ku yi zance kar ku yi zance wanda adda kai sabon Allah cikin sa ku yi zance wanda adda kai alkhairi fa iza kana tawafu salatan fa innahu yushtaratu lah to kasancewan dawafi kamar sallah ne to an sharɗanta sharɗuka kamar haka na farko at-taharatu min al-hadathain dole ne alhaji ko mai umara ya kasance yana cikin tsarki guda biyu tsarki na hadasi da tsarki na habasi ko ya kasance yana cikin halin arwalla mai kyau yana cikin hali na wankan janaba idan janaba ta kama shi liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda waɗan manza Allah sallallahu alaihi wasallam la ya ƙabalullahu salatan bi ghairi tuhurin Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba duk wanda ya kasance yana cikin hali na najasa baya da arwalla bai yi wankan janaba ba ko kayan shi suna da najasa ko wurin da ke yana da najasa to irin wannan halin dole ne mutum ya tsarkake kansa kamun ya bota ma Allah subhanahu wataala baya da arwala Allah baya karɓar sallar shi sai yayi tsarki yayi arwala baya yana da janaba bai wanka ba Allah baya karɓar sallar sa sai yayi wanka to haka nan dawafi kasancewa shi ma sallah ne to ana so alal aqalli mutum ya kasance cikin tsarki ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه da waɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ga aisha radiyallahu anha wa qad hadat fil hajj an samu cewa ta kasance cikin hali na haila a lokacin aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata if'ali ma yaf'alu al hajj gaira Allah tatufi bil bait hatta taghtasili sai yake cewa ki aikata duk abinda alhaji yake aikatawa mana duk abinda alhaji yake yi ki sai dai kawai kakki dawafi kakki gewaye ɗakin Allah hatta tagtasili har sai kin yi wanka na biyu satrul aura mutum ya sitirta al'auran shi kar ya gewaye ɗakin Allah ya dawafi a tsirara da ƙaunihi ta'ala saboda ubangiji yana cewa ya bani adam ya kudiyan adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ku riki adonku yayin da za ku je kowane masallaci ko yayin da za ku yi kowace sallah rikon ado ana nihin nan wurin ku suturta al'auran al'auran namiji tun daga cibiyansa har zuwa gwiwansa to ya zama tona al'aura ce mughallaza ya rufe jikinsa idan ya samu wannan kuma ya rufe ainihin saurin jikinsa bayan jikinsa kar ya bari a hini haka nan mace za ta suturta dukkan jikinta banda huskanta da tafin hannunta to dole ne idan za ku yi dawafi ku sitarta al'auran sannan kuma saboda hadisan abi huraira anna ababakar ne siddiq abubakar siddiq radiyallahu anhu ba'asahu fil hajjati allati amarahu alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjati alwada' annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki abubakar radiyallahu anhu ya yi ainihin aikin hajji da mutane kamar hajji ta bankwana wani al'amarin shi ne ya faru amul food shekara ta tara bayan an riga an bude garin makka an yakin hunain an yakin ta'if an ta'if ta haɗi ta kasance cikin kasan daular musulmai hakanan garin makka manzo Allah ya faru wani shekara ta takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara bai ta yi bayin umra bai ta yi bayin aikin hajji sai ya aika abubakar radiyallahu anhu da tawaga su je a yi aikin hajji yannabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a garin madina yana tarban baki wanda suke zauwa na larabawa tawaga-tawaga suna musulunta ita ke ce ma'amul wufud saboda me yasa saboda wa'anda suka katange mutane ana jin tsoronsu sun hana a yi imani to duk gaba ɗaya su masu zo sun imani babu makka babu garin ɗa'if manya-manyan da ake jin tsoron su abu su fiya da su ne duka babu su kowa ya mai wuya to a wannan lokacin sai ya aika abubakar radiyallahu anhu ya yi aikin hajji kamun hajjatul wada yawman nahar fi rahatin yu'azzin fi nas yake cewa in ya je ya shelanta ma mutane a lokacin ainihin ranar sallah yake cewa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun a shelanta ma mutane daga yau daga yau sai yau wannan shekara ce ta ƙarshe duk wani mushriki wanda ke bautan gumaka wanda ba musulmi ba kar ya zo ya yi aikin hajji daga yau an hana shi wala ya tufu bilbaiti uryanun daga yau kar wanda ya zo ya ƙara gewaye ɗakin Allah a tsirara saboda sun kasance suna aikata haka a lokacin jahiliya mutum sai ya zo ya gewaye ɗakin ka'aba a tsirara maza su yi da rana mata su yi da dare me yasa wahayi ne na shedan kawai wai suturar da take jikinsu sutura ce mai najasa ka su gewaye ɗakin Allah da mi da najasa amma su zubar da ita sai su gewaye ɗakin Allah kuma a tsirara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a haka sannan kuma kamun zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suna bauta mu gumaka har gumaka a cikin ɗakin Ka'aba amma hakanan suka kasance suna zauwa su yi dawafi su yi wa'ansu al'amurka wanda Allah ya yarda da shi sannan kuma su bota mu kuma kansu ceto tun daga yau daga yau kan wani mushriki ya zo yi dawafi saboda daga wannan shekarar da aka bude garin maka shekara ta takwas duk wa'ansu gumaka Allah ya karya su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karya su sahabbai suka rika ture su ana kwankwatsawa ana kwankwatsa aka hudo dukkan gumakan da suke cikin ɗakin ka'aba aka kwankwatsa duka aka rurusa su su hubalkin da suke cikin falfajiyar harami duk aka hudda su aka ainihin kwankwatsa su gaba ɗaya nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a sunan shi allah subhanahu ta'ala ya karfafa mashi da sabansa aka ainihin buɗe garin makka wa qul ja'a al wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa na uku daga cikin shardukan dawafi an yakuna sab'ata ashwatin kamila dawafin ya zaman toge waya ce guda bakwai cikakku li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tafa sab'an yayi dawafi guda bakwai yayi gewaya guda bakwai kama qala ibnu umar radiyallahu anhu kamar yadda umar ibn umar allah yarda da su biyu gaba ɗaya ce ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina fatafa bilbaiti saba'an ya yi ɗawafi so bakwai ai ya gewa ɗakin ka'aba so bakwai wa salla khalfal maqami rak'ataini sannan yayi raka'o'i guda biyu bayan maqami ibrahim wa baina safa wal marwa sannan kuma ya shayi sa'ayi yayi tafiya safa da marwa sab'an su bakwai wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa kuma kuna da abun koyi kyakkyawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi'luhu aikin sa haza wannan mubayyinun lil muradi bi qawlihi ta'ala wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bayyana abinda ubangiji subhanahu wataala yake nihi a cikin ayatul hajj wanda yace wal yatawafu bil baitil atiq sannan su je su yi tawafi da daki mai girma ai tsofan daki mai asali baitul atiq shine dakin Ka'aba yanzu ka ganin wurin in ba dan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ku yi tawafi to da nawa za ku yi goma za ku yi ɗaya za ka yi biyu za ka yi in bari aka yi kowa sai yi mi yayyan da ya ga dama wani ma ya iya cewa to ai ba yi an gewaya ba ina iya can ma ina iya sa a yi safa da marwa nan ma in na zo nan ina iya komawa dai tsawafi ne in na yi rabin shi iya koma wani ya iya cewa to a gewaya shi gaba ɗaya amma sai an yi ashirin wani ya ce talatin wani ya ce kaza in aka bar ra'ayi ya shiga to za ku taɓa daidaita ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yi a aitace guda bakwai wannan yana nihin cewa idan an zo dawafi da nawa za a yi bakwai idan ka ƙara takwas ka yi bid'a kuma Allah bai ya karba shine abin da yake so ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafi bakwai safa da marwa ya je ya dawo guda bakwai hakanan duk wanda yake son karbuwan aikinsa to yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa zai koyi saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da abun koyi kyakkyawa cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mi fi'luhu aikinsa wa qawluhu da ainihin maganarsa wa hayatuhu da rayuwarsa gaba daya abun koyi ce ina wannan yana nuna cewa dole ne mutum ya rike da littafin Allah ya rike da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutum yayi wasa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutum yayi wasa da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na bar muku abubuwa guda biyu ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di matukan kun rike su riko na hakika da kyau wallahi ba za ku bace wa bayana yace kitabullah na bar muku littafin Allah sunnati da ainihin sunnata na bar muku littafin Allah da sunnata ku rike su gangan gangan gam wani hadisi yake cewa ku rike sunnansa gangan gam a addu alaiha bin nawajid ku rike sunna gangan gangan da ainihin matamnayin matamnayin kar ku ainihin saki sai malai ya ce fa'in taraka shay'an min as-sab'i idan mutum ya bar wani abu daga cikin dawafi guda bakwai bai yi da cikawa ba walau qalilan ko da dan kadan ne bai yi da riya bace kai na gaji nayi shidda da rabi ya isa lam yujzihu ba zai isan mishi ba lam yajzihu ba zan isan masa ba saboda me ya saba makarantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum zai iya yin shakka yana yi sai ce kai ni na bakwai nike ko na hudu nike ko kuma na biyar ne to idan mutum ya samu kan cikin wannan halin sai ya gina akan mai karamci wanda ya samu yaƙini kamar yadda sallah ne take idan mutum ya rikice ya rasa ta biyu ce ko ta uku ce sai ya ɗauki adadi mai karamci sai ya kawo sauran sai ya ba'adi to anan ma in shakka bana alal aqalli hatta ya tayaqqal idan ya shakka biyar ne ko bakwai sun cika ko hudu ne to in hudu ne in biyan ne kai ya sai doki guda sai doki adadi ne mai karamci sai gina saura sai gina saura shedan baya barin ku duk lokacin da kuka so aiki alkhairi to shedan sai ya iya kokari ya sanya muku wasu wasi ko ya ɗauke ku da bisa tafarki madaidaici kai ku sai kun yi tahama da ainihin zukatu na hudu da na biyar an yabda a tawaf min alhajar al'aswad wa yantahi ilai an so idan zai fara tawafin ko sharaɗi ne ko sharaɗi ne ya fara tawafin da mi da ainihin hajar al'aswad hajar al'aswad wannan wuri dai wanda da hausa ake cewa wurin shan nono yana jikin ɗakin ka'aba za mu ga wani hori ɗan wurin hori ya fito kamar azurwa wurin gashi nan wurin da ake cewa ana sa kai dace ake shan nono ake haka muna yara ta ake wurin shan nono shi da dutsen ne a ciki aka ainihin ma kariya saboda ainihin yawan tabawa mutane da sauransu to wannan wurin shine ainihin hajar al-aswad to mutum in zai zai fara dawafi zai fara dawafi daga ainihin wannan wurin ja'ilal baiti an yasarihi zai sanya ɗakin ka'aba a hagunkinsa tun da ɗawafi haka ake juyawa ake haka kenan zai sa hajar al'asu ɗakin a hagunkinsa ina hatta da hajar al'asu da hagunkinsa sai fara ɗawafi in ya je gewayo ya kawo nan to ya yi ɗaya ya je gewayo ya kawo nan kuma daga nan zai mi daga nan zai ƙare har sai ya ida ɗawafinsa gaba ɗaya har sai ya ida wannan dawafin guda guda ainihin bakwai liqauli jabir radiyallahu anhu saboda wadin jabir Allah ya dade shi yake cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makka yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin makka atal hajar al aswad ya zo ga hajar al'aswar fastalamahu ya ainihin taɓa shi sun mamasha an yaminihi sai ta yi a kan damansa faramala salasan ya yi gwagwa ɗawafi na ɗaya da na biyu da na uku wa masha arba'an sannan sai ya tahiya a sauran ɗawafin guda hudu kinan na farko ya yi gwagwa ko sassaka shi ba gudu ba shi ba tahiya ba falau ɗafa wa kanar baitu an yaminihi la yasihu idan mutum ya ce a ni zan sa ɗakin ka'aba a dama ta sai in juya akasin yadda mutane suke yi layin sai ba zai inganta ba ɗawafin bai yi ba saboda ya saba makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shidda an ya kuna tawafu kharijal bait ana so ɗawafin ya zamanto wajen ɗakin ka'aba ɗakin shi ake gewaya ba cikinsa ba don kar ya zamanto kana da alhurma ka shiga cikinsa ka gewaya ka ce ka yi dawafi ba ka yi ba ko kuma in ka gewayo akwai hijir inda ba idan iya sawa ba ka ce bar ka keta daga nan ka fita can wurin shi ma bai yi ba saboda wannan hijir ɗin sauran ɗakin ka'aba ne shi ma cikin ɗaki ne li'anna qawla li'anna qawluhu ta'ala saboda wadan Allah madaukaki wal yatawafu bil baitil atiq yi ɗawafi da ainihin ku gewaye ɗakin ka'aba ɗakin Allah subhanahu wata'ala mai asali wannan yaqtadi tawafi bi jami'ihi yana nihin mutum ya ɗawafi ga dukkan ɗakin gaba ɗaya ba da wani bangare ba falau tsafa fil hijiri da zai ɗawafi ya shigo cikin hijirar Isma'il la yasihu tawafuhu ɗawafin shi bai inganta ba li qawlihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace al hijru min al bait shi wannan hijir ɗin ɗan wurin nan da muna ga an gudu ɗakin ka'aba akwai wata irin guntuwar katangawa da ba iya sa ba cikin nan ma cikin ɗakin ka'aba ne idan bakka bi ta ciki ka ce bar ka rage ainihin masafa sai dai in zaka gewa ka gewayo ta bayan ta ita ma don da alhijir min albait na bakwai almuwalat shine da hausa ke ce gaggautawa gaggautawa ba kai abin da gaugawa ba ai ka sada aikin ɗaya bayan ɗaya da arwala ka ce almuwala ta gaggautawa ai ka sada aikin arwalar ɗaya bayan ɗaya ka wanke huska ka wanke kaza ka wanke kaza haka zo ƙarshe to anan ma ana so bayan ka yi ɗawafi ka yi biyo na biyu ka biyo na uku kakka ciccira shi li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi tawafa kazalika ya ɗawafi kamar haka wa qala khuzu anni manasikakum annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ku koyi aikin hajjin ku da gare ni nabi yayi dawafi guda bakwai kuma yayi umarni yace akwai koya daga gare shi sallallahu alaihi wasallam fa in qata'ahu li yatawadda idan ya ainihin yanke shi saboda arwalla aw li yusalli al maktuba allati uqimat ko kuma yana dawafi sai aka tada sallan farilla aw li yastariha qalilan ko kuma dai mutum ne ya manyanta ya gaji ko kuma yana da ciwo na ainihin an zuciya ko nuna makamanci haka da ya ta ya kaɗan ya gaji to idan ya huta ya ɗan tsaya ya huta bana alama mada sai gina akan abin da ya huce fa'in tsalar faslu idan an samu lokaci mai tsaho tsakanin ainihin yankewansa da komowarsa ista'anafa sai sake dawafin gaba daya kamar misali ana dawafi sai aka tada sallan azhar ko aka tada sallan magariba ko ta sallan la'asar to ba zai ce wa shi dawafi yake ba za a yi wannan sallar sai zo ya yi sallah yanke dawafin ya tsaya inda ya tsaya kenan daga ya an yi sallame tashi zai ci gaba da dawafinsa yanzu amma in sallah ake ta nafila kamar misali ana tarawih to babu lahi mutane su je su yi dawafin su saboda shi ma kamar sallar ce amma in farilla ce to dole kowa zai tsaya sallar farilla wata sallar ma ba a yi idan an tada sallar farilla idza uqimatu salatu fala salatu illa al-maktuba idan aka riga aka tada sallah to babu wata sallah da za a yi sai sallar farilla haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar haka ya koyar da ainihin sahabbansa Allah ya yarda da su gaba daya shuruɗu sa'ayi sai kuma sharɗuka wanda suke tare da sa'ayi na safa da marwa yushtaratu li sihhati sa'ayi an shar'anta wajen ingancin safa da marwa umurun al'amurka kamar haka na farko an yakuna sab'ata ashwatin safa da marwa ya zamanto mutum ya yi gewaya guda bakwai ko ya yi tahiya guda bakwai na biyu an yabda bi safa ana so ya fara da safa wa ya bil marwa ya kare da marwa kai ya fara da marwa ya kare da safa a'a in zai fara tahiyan safa da marwa zai fara ya je dutsen safa ya zikirin da ake yi sai gangaro ya tafi dutsen marwa ya yi zikirin da yake yi sai ya komo zuwa dutsen safa haka zai yi tun da bakwai ne ya fara da safa kenan zai kare da mi da marwa an ya kuna sa'ayu fil mas'a sannan kuma inda zai safan ya kasance wurin da ake yin safa da marwa ne kar ya koma bayan masallaci nan ce nan setin safa da marwa ne bari daga nan hilima tun da tsawon ne ake ma bari in yi a'a sai an je wurin inda ake safan wannan hanyar nan ne ake so a je a yi wannan dawafi wa huwa tariqul mumtadd bayna safa wal marwa shi tace hanya wadda take mai kakka tsakanin safa da marwa in za mu gani a rihe wurin yake da sauran sujudar cikin masallaci ne amma dai ga wurin nan hanyar ta tahi to wannan hanyar za a bi baya koma can filin masallaci ya ce mutane sun yawa bar kawai in sai ta in yi safa da marwa ta anan kuma ta yi a'a shi al'amarin ibada kullum akwai abubuwan da ake lekawa mu rike kullum ana leka wannan ibadan wa ya ce a yi wannan ibadan yaya ake wannan ibadan in mai adadi ce adadi nawa ake yi a wani lokaci za a yi ta a wani wuri za a yi ta kuma danwa za a yi wannan ibada kuma ƙaƙa kenan ana buƙatar wannan shaɗukan guda shidda su shigo wanda ya umarnin ibada ko bakwai wanda ya umarnin ibada a san kowa ne ne Allah ya yi umarni ko manzansa ba haka ba kawai don kaga jama'a suna aikata abu ko ka tashi ana ta aikata kai ma ka shiga haka nan ba tare da ilimi ba ba tare da sani ba kawai ka shiga ka bi mutane ana ta yi an tambaye ka me yasa ake yi a'a tun da muka tashi muka ana yi annan ba ilimi ba ne kuma ba ɗabi'a ba ce ta ɗan adam mai gyararren hankali ɗan adam mai gyararren hankali shine mai tambaya duk abin da za ka yi ya kamata ka san me manuwa me yasa ake yin sa me maslaha ka a ciki sannan wurin da ake yin wannan abin a ko ina za a iya yi ko kuma a ko wuri keɓantacce kamar aikin hajji ai hawa dutse ne ake da saukowa da zikirori shi na iya hawa dutsen garin mun yi a'a sai an tayi wannan dutsen na arfa sai an je can shi shine arfa'in in kai wani waje bai yi ba ko da ai kama da dutsen arfa haka nan kenan safa da marwakin gade ce a wurin ake so a wannan hanyar to wannan wurin ake so a yi in ibada ta lokaci ce a wani lokaci ake yi in ibada tana da adadi to ɗa nawa za a yi in uku ake yi in ka ƙara hudu ka ɓata in biyar ake yi kawai biyar za a yi in ka rage ka maida hudu ka ɓata allah bai karɓa so da allah ya riga ya ida da mu tun da ya aiko mana da manzo da ya aiko mana da manzo manzan nan ya yi dukkan ayyukan ibada da allah yake so mu kuma sai aka ƙulla ibadan mu da tashi aka ce ku kalle shi kawai ku koya ku tambaye shi ya zamanto muku abin koyi model in kojen ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa addini babu abu mai dadi kamar sa idan ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka rike sunna duk abin da yazo maka tambaya kake wai yaya manzon Allah yayi wannan aikin sai a gaya maka sai ka aikata shikenan baka da matsala da kowa hankalinka a kwance amma in kuma ka rike rikici ka ba ainihin bid'a da son zuciya nema kake yaya a garinku ake yi kakka saba ma mutane ba ruwanka ko ya saba ma Allah an karba ko ba karba ba ba ruwanka to kaga mutum yana cikin rikici kai asaran lokacinka kai asaran dukiyanka kai asaran kan gangan jikinka da ƙarhinka a cikin abin da ba lada ba wanda zai baka lada don Allah ya aiko manzansa ya koya wannan ibadar in kuna so Allah ya baku lada dolan ku sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ba kwa son ubangiji ya ba ku lada to kowa ya aikata abin da ya ga dama za a tashi kiyama dai ka gani amfanin aikin da kai bisa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin da zuciyanka kawai da ganin damanka da cewa yana da kyau ko kuma malaman ku suka dora ku akai kinan dole ne kowa ya ilimi kinan a wannan wurin nan ake so a je a yi ainihin sa'ayi na safa da marwa saboda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi ya ce ku zo anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga ni wannan sharuka ana da bukatar su a safa da marwa kidan ba yanda kaga dama ba zai kai dole a samu sa'ayi guda bakwai sannan dole ka fara da safa sannan dole ka yi shi tsakanin hanyar da take tsakanin dutsen safa da dutsen marwa mahzuratul ihram yanzu sai abubuwan da aka haramta idan mutum ya kasance yana cikin harami abubuwan da baya halitta alhaji ya yi idan ya sanya harami ya yi niyya in ya sanya harami ya yi niyya tun ya shiga aikin hajji wa ya harumu alayil muhrimi an haramta ga wanda ke alhaji lubusul mahiti ya sanya dukkan abin da ke da dimki duk wani kaya wanda ke da dimki riga ce wando ne gari ne ba zai sa ba sai dai sa mayahi guda biyu ya ɗar magyabto ya ɗar mayahi wannan kaya guda biyu su kaɗai zai sa saboda hadisi ibn umar anna rajulan qala ya rasulullah wani namiji ya ce mu manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ma yalbisul muhrimu min athiyab mi alhaji ya kamata ya sa daga cikin kaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يلبس القمص كر يسن ريغا تقوى ولا العمائم كر يسن رول كس سن رول نكا كقدر رول ريه كنكو ولا السراويلات كر كسن وندنا ولا البرانس كر كسن عينهن تاجيوي ولا الخفاف كر كسن عينهن خفي illa ahadun la yajnun alayhi sai dai mutunan da bai samu ba takalmin da zai sa falyalbas khuffain babu laihi ya sanya khuffi guda biyu amma shi ma da sharadi wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn ya yanke khuffin ya zamanto tahi idanuwan kawuwan su mutu ya zamanto kasa da idanuwan kawuwan sa karkasu ce idan samu sai ce wala talbasu min asiyabi shay'an massahu za'faran kar ku sanya wani daga cikin kaya wanda koda kayan mayafi ne guda biyu to ka sa musu turare kar ku sanya kayan da adda kai turare a kansu awwar sun nau'i ne na mi na ainihin turare kar ku sanya kina ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani a sanya ainihin kaya masu dinki a rihe kai ya yi hani a sanya wanduna ya yi hani a sanya kufi ko takalmi dogo ko sosai a sa takalmi da kawakahi ne idan babu takalmi an rasa sai kufin to babu da yi ka sanya kufin amma shi ma a yanke shi ya koma ƙasan idan sawu wai rakasu liman lam ya jiri illa sarawin an yi rangwame ga wanda babu kayan da zai sa misali babu yanzu alhamdulillahi kowane arashi da ya je daga cikin kominsa akwai kayan ake haji ba matsalan kaya amma idan aka samu cewa mutum baya da mayayi guda biyu da zai yi na aikin hajji wanda ba su da dinki baya da shi illa sarawil sai dai wando wa khifafan ko kuma khuffi an yalbasu huma min ghairi qat'in ibaya da ainihin wa'annan sai wannan wandon to babu lahi zai iya sanya su ba tare da ainihin ya ainihin yanke su ba ko ya tsaga wanda ya zama to kamar buji a zai sanya shi saboda hali na na larura sai dai huffi wancan da ya ambata huffi kuma an riga an yi bayani cewa zai yanke shi ya zama to kasan kasan idan sawo saboda hadisi ibn abbas yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi arafat naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba arafa yana cewa man lam yajid alaini falyalbasu al-khuffaini wanda bai samu ba ainihin takalman da zai sa saboda tsakkuwa ne kuma zai iya cutuwa to to sai ya sanya hufi guda biyu wa man lam yajid izar wanda bai samu ba zane wanda zai darma falyalbis sarawin babu lahi ya sanya wando lil muhrim na biyu taghtiyatul wajhi al mar'ati wa yadiha rihe an hana rihe ainihin huska ta mace da ainihin hannunta ko mace ce ta sanya hijabi duk da ba tilasta mata nau'in kaya za ta sa kayanta wanda zai rihe jikinta gaba ɗaya ba matsatsu ba kuma ba masu sharan-sharan ba wanda suke bayyana fatan jikinta to amma za ta bar huskarta a buɗe kar ta rihe huskarta sai dai hali na larura ta rihe ta buɗe kawai wa yadaiha da kuma hannayenta saboda hadisi ibn umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tantaqibu almar'atu almuhrima mace wadda take alhajiya ko mai umara kar ta sanya niqabi ta riye huskanta wala talbisu alquffazain kar ta sanya gam na hannu wannan ta riye ainihin tayan hannunta wa ya juzu laha amma babu laihi a gare ta ya halitta an tugattiya wajhaha taurihi huskanta idza marra biha rijalun idan wa'ansu mazaje suka zo daidai wucewa ta kanta ko za ta huce ta kan wa'ansu mazaje wanda suke muharramai li hadisi hishamin wanda suke ba muharramanta ba kai afwan li hadisi hisham bin urwa an fatima bint al-munzir annaha qalat kunna nukhammir wujuhana tace mun kasance muna rihe huskokinmu wa nahnu muhrimat mun kasance muna cikin harami wa nahnu ma'a asma binti abi bakr as-siddiq muna tare da asma binti abi bakr as-siddiq wannan rihewan ta biyu da ta ambata shine rihewa yayin da aka gamu da tawagan maza wanda suke a janib ne wanda suke ba ainihin muharraman su bane na uku taghtiyatul rajuli ra'asir rajuli riye kan namiji baya halitta namiji ya riye kan shi bi imamatin da ainihin rawani aw na hauya ko makamancinta ko hulla ko na atagiya ko wani makamancinsa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibn umar li hafi hadisi um ibn umar saboda wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ibn umar la yalbasul qumasa wala al ama'ib ba zai sanya ba shi alhaji ba zai sanya ba ainihin kaya wanda suke kamis riga wadda take da dimki sannan ba zai sanya ba ba zai sanya ainihin rawani ba wa ya juzu amma babu laifi an yastazilla bi haimatin ya shiga inuwar rumfa ko inuwar wani tanti ko inuwar itaciya wani hawiha limamar rafi hadisi jabir saboda abin da ya gabata cikin hadisin jabir annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amara bi qubbatin min sha'rin yayi umarni da ainihin a gina ainihin qubba rumfa ta ainihin ifata fa duribat lahu bi namira aka gina mushi ta namira fa nazala fiha ya sabka a ciki wani ke nuna cewa alhaji ya iya ɗaukan bazara in san bazara ko ya ɗaga a kansa babu laihi ya iya ɗaga wani abu ya rihe kan saboda zafin rana abinda ba a so abinda zai taɓa kansa kamar hula ko rawani su rihe mushi kai shine ba za a yi ba amma ya shiga ƙasan inuwar mota inuwar itaciya ko inuwar haima babu laihi in wani abu ya rihe shi daga kai daga cikin abin da aka haramta ga ainihin alhaji baya halitta mai harami yayi atibu sanya turare li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda hada annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fi hadisi ibn umar a cikin hadisi ibn umar dai wancan mun lura wancan hadisin ne da ya kumshi dukkan wani abu na amurka shine yake cicira yace wala talbasu wala talbasu min athiyabi shay'a masahu zafaran aw wars kar ku sanya kaya wanda aka sanya musu zafaran ko turaren wars liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam fi muharimin ladhi wa qasatuhu naqa naqatuhu sannan da wada annabi sallallahu alaihi wasallam akan alhaji wanda ya fado daga taguwarsa ta take shi rasu sai annabi ya ce idan za a yi mishi ainihin wan za a shirya shi a gyara shi don binne shi a sanya mishi likkafani sai annabi ya ce a game da su la tukhannituhu kar ku sanya mushi turare wanda ake yi a sanya magawa wala tukhammiru ra'sahu kar ku rihe kansa fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya ku bar shi kamar yanda yake a alhajin shi ku binne shi a haka saboda za a tada shi ranar tashin kiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik wannan kai ya dace yana labbaik allahumma labbaik ina yau za su iya karewa gaba ɗaya ko? Hmm? akwai sauran lokaci kaɗan ko? Hmm? Ah. akwai saura kaɗan na na biyar da na shidda shine taqlimul azfari yanke ainihin warci wa izalatu sha'ri da aske gashi bil halqi aw al ta hanyar askewa gaba daya aw al ko ragewa aw gairi dalika matukan alhaji yana cikin harami to ba zai yanke warci ba ba zai yanke gashinsa ba ba zai aske ba ba zai rage ba لقوله تعالى سبحانه وتعالى مدوككي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلة كركو أسكي كاوننكو حرسي كنجي كنكي حديكو إندي كما تبقيتا أنا كوكو ينكي أينيهم أكي فنكو أسكي غاشن كاوننكو حسي كن ورور لغا أيكي مجم سيرانا تبون وأجمع العلماء على حرمة قلم الزفري للمحرم duka malumai sun haɗu akan haramcin ainihin yanke horci ga alhaji wa yajuzu izalatu sha'ri liman yata'azza bi baqa'ihi amma babu laifi an yi rangwame a ainihin aske gashin kai ko aske gashi ga wanda ke cutuwa da ainihin wannan gashi kamar misali mutum ne yana da gashi da yawa amma kuma kwalkwata ta cika gashin ta ta addabe shi to wannan babu laifi ya aske wannan gashin amma kuma zai yi fidiya saboda wannan abin da aka haramta ya aikata liƙaunihi ta'ala faman kana minkum marida amma wanda ya kasance yana cikin halin rashin lahiya au bihi adam min ra'sihi ko akwai cutuwa da yake cuta kamar kwalkwata a kansa ko wani abu wanda sai an aske gashin kan ko wani rauni da zai ji sai an aske a yi mai aiki fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai fidiya na ainihin azumi ko sadaka ko kuma ainihin suka ko yanka idan mutum zai ainihin yanka bai samu ba sai mai ainihin azumi wani ka'ab bin ujra annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa bil hudaybiyya annabi ya huce a kansa yana hudaybiyya qabla an yadkhula makka kamin ya shiga makka wa huwa muhrim yana da harami وهو يوقد تحت قدره ينا عينه إذا وتسع أسن تكون يسع والقمر يتحافت على وجهه كل قطع تادا ميش أكنس تنازبا أكنس فقال أيؤذيك حوامك هذه wannan ƙwarin yana cutar da kai a kanka ƙala na'am ƙala fahalik rasak ka aske kanka wa ta'im faraƙan bai na sittati masakin ka yi ainihin ciyar da miskinai guda ka yi sadaka ciyar da miskinai guda shidda wal faraku salasata ausu'in abinda ake nihi da ainihin farak salasata ausu ausum salasata ayyam ko ka yi azumin kwana uku au unsuk nasikatan ko kuma ka yi ainihin yanka ka soke dabba abin ainihin yanka wani shine dalili akan cewa idan mutum ya yi mi ya yi aski to zai yi zai fidiya sakamakon wannan lahidi hadaya daban fidiya daban wannan hadaya ita wadda ka kai ka aikata ka kai zuwa ga ainihin ɗakin ka'aba aka ainihin yanka don a aikin hajji ko ka tahi ko baka tahi ba ko kuma idan kai ɗaya daga cikin nau'ikan ko biyu daga cikin nau'ikan aikin hajji za ka yi ainihin wannan ainihin hadaya fidiya za ka yi yankan ne ko ka yi ainihin wa sunan shi azumi sanadiyan wani lahi da ka aikata wani abu wanda aka hana sai ka aikata to sai ka yi ainihin fidiya abinda muka wani daidai Allah babu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu malumanmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik